أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 24 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1437 hijirar annan muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da hudu ga watan daya shekara ta 2016 a lissafin turawa muna darasi na bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratu hud alaihi salatu wassalam wanda yau za mu tashi akan aya ta 61 a cikin dai ita wannan sura din yau za mu tashi ne a kisar wato annabi salihu da samudawa annabi salihu alaihi salatu wassalam da mutanensa samudawa to sai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب
Allah ya ce wa ila samuda akhahum saliha zuwa ga samudawa mun aika musu ɗan uwansu salihu akhahum salihan fin nasabi la fi dini ɗan uwansu salihu a dangantaka ba wai a cikin addini ba abin da ya ce musu ya ku mutane ku bauta wa Allah wahidullaha azza wa jalla ku kadaita Allah da bauta malakum min ilahin ghairuh ba ku da wani abun bauta ba Allah ba huwa an sha'akum min al-ardi shi ya fari halittan ku a cikin ƙasa ko a bayan ƙasa saboda asalinsu daga annabi adam ne alayhi salatu wassalam aiko adam kuma an halicce shi ne daga ƙasa so anan ya juyar da magana ne yana nufin annabi adam alayhi salatu wassalam واستعمركم فيها ya sanya ku ku zamanto ku ne masu raya wannan ƙasa ɗin wasta'amarakum ay ja'alakum ummaran laha ko ummaraha wa sukkanaha yasa ku ne masu raya wannan ƙasa yasa ku ne masu zama a cikin wannan ƙasa ɗin ya tsawaita muku kwanaki aka ce mutum ɗaya daga cikin samudawa sai ya rayu shekara ɗari uku har zuwa shekara dubu ƙwarai shi ne ma'anan wasu ta amara biha ya zaunar da ku ya ba ku nisan kwana suna daga cikin al'ummar da suka fi kowa daɗewa a duniya haka adawa ma su ma mutum ɗaya sai shekara dubu daɗewa suke sosai Allahu akbar Allah ya sanya su suka yi rayuwa iya lokacin da suke so har sai sun gaji da rayuwar duniyar a ce ka shekara dubu duk ma abin da ma za ka yi ya ishe ka yi duburin da za ka yi ma Allah ya musu wannan amma mutanen ba su gode wa Allah ba ya zaunar da su ya ba su dama ya turo musu annabi amma suka karyata shi Allah ya ce fastaghfiru ku nemi gafara ubangijinku sun matubu ilai ku tuba zuwa gare shi ma'ana shi annabi salihu yake ga musu ga abinda Allah ya ce ku yi inna rabbi qaribun lalle ubangiji na makusanci ne min almumini daga muminai mujib kuma mai karban addu'o'in su ne a nan gurin ya umarce su da abubuwa kamar haka ta Allah da bauta kuma ya nuna musu cewa babu wani abun bauta din in ba Allah ba na biyu kuma ya nuna musu Allah shine ya fari halittarsu a kan ƙasa to sai da umartar su yace to su nemi gafarar ubangiji su tuba zuwa gare shi sannan ya nuna musu sifar ubangijinsa lalle makusanci ne ga bayinsa Allah ba a nesa yake ba ba da bukata sai ka ta ihu yayin da za ka kira shi a zuciyar ka ma an kai maganar zuci Allah yana ji ya fi ka sanin me ka faɗa ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur tabaraka wa ta'ala to me suka ce bayan nan قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب yace sai suka ce masa ya salihu ku ji malam ko ya annabi ko ya malam ko ya babu gayan sunan kwan ya salihu karkun tafi na marjuwan qabla haza kai fa ka kasance kafin wannan lokaci wato muna tsammanin za ka zama shugaba a cikinmu ma'ana kafin ka tsiro da waɗannan abubuwan da kake faɗa mana yanzu kalmar marju daga raja'u ne ma'ana kunna narju an ta kuna sayyidan lana kenan ko sayyidan fina muna tsammanin muna maka fatan za ka zama shugaba a cikinmu fassara ta farko kenan wasu malamai suka ce a'a kad kun tafina marjuwan qabla hada mu fa mun kasance da kafin wannan lokaci muna tsammanin za ka dawo cikin addininmu kafircin nan da kake hana mu muna tsammanin ma kai ma za ka bar naka addinin ka dawo kan namu suna tsammanin zai dawo kan addinin danginsa da iyayensa sun faɗi wannan ne lokacin da ya bayyana musu da'awa zuwa ga musulunci da barin bautar gumaka to sai suka tabbatar lalle tsammanin su da zai yi ba sai suka ce a talhana an na abu da ma ya abu da aba'una yanzu hana mu kake yi mu bautawa abin da iyayenmu suke bautawa min al'aliha na daga alloli zuwa kai ka hana mu bautar allolinmu wa inna la lafi shakkin mimma tad'una ilaihi to muna shaida maka lalle mu muna cikin shakka dangane da abin da kake kiran mu zuwa gare shi murib kalmar murib daga riba ne riba ana nufin shakka da tuhuma to mu muna tuhumarka muna shakkar abin da kake kiran mu zuwa gare shi kuma muna tuhumarka laraba suka cewa arabtuhu irabatan idza fa'altu bihi fi'lan yujibu lahu arriba arabtuhu irabatan yayin da mutum yayi wani abu da yake nuna shakka ake tuhumar sa to sai ayi amfani da kalmar riba arribatu so mu ba mu yadda da kai ba ba mu amintu da kai ba kuma muna shakka akan lamarinka ka da wannan addini naka me ce musu qala ya qaumi ara'aytum in قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي haka وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير قال يا قومي yace ya ku mutane na in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan har na kasance wato wannan tabbatarwa yake amma ya kashi da sigar in ina kan hujja bayyananniya daga ubangiji na kuma alhali wa atani minhu rahma ya bani annabta da hikima rahama anan ana nufin nubuwatan wa hikimatan ya bani annabta ya bani hikima faman yansuruni min Allah ina saitu ina kan wannan ni'ima ina kan wannan annabta to waye zai taimaka mun daga Allah man yamlauni min azabillah waye ya isa ya kare ni ya hada Allah ya mun azaba in asaituhu idan na saba masa fama tazidune ni ghaira taksir wato babu abin da kuke kara mun wato sai dai ina daɗa fahimtar wato hasara ku kun yi hasara yani abin da kuke mun yana ƙara mun basira ina ganewa kuna rayuwa kan hasara da taɓewa ba abin da kuke ƙara mun wato gaira basaratin fi khasaratikum ina samun basira akan hasara ku kun yi hasara ya ku mutane na to shi ma ya fara ɗaukar zafi kenan wasu malaman suka ce ba abin da kuke kara mu face kokarin danganta ne da kuke ta yi din nan gare ku wato kuna danganta ne ne zuwa ga hasara yayin da suke da'awar cewa ya koma kan addininsu na iyaye da kakanni to Allah kiyaye me yasa ke ce musu kuma ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب
sai suka ce to in kai gaskiya kake yi ga wani dutse can in dai kai annabin gaskiya ne to ga can wani dutse ka roƙi allah naka yanzu yanzu nan mu ga wata taguwa ta fito daga cikin wannan dutsen yanzu din nan ba wani rufe rufe ba wani boye boye kai jama'a dutse ne fa falalan dutse gashi nan wai daga cikin dutsen kawai mu ga dutsen ya tsage ya fashe taguwa ta fito sai mu yi imani da kai to bari mu je za su yi imani ko ba za su yi ba shikenan ya roki Allah tabaraka wata'ala sai kuma Allah ya masa kwarai kuwa annabi salihu mai naka kenan mai taguwa wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya ya ku mutane ga taguwar Allah sai ce naqatullah ga taguwar Allah a gare ku aya ce suka nuna masa dutsen suka ce nan muke so ya daga hannu ya roki Allah take Allah ya fitar da taguwar kuma tana fitowa ta haifi wata irin ta girman su daya ka gane bambancin kuwa mu akuya ba tana haifar ɗan karama ba dan a daɗa nuna musu lalle tunda sun ce in dai shi daga Allah ne in dai gaskiya ne to suna so su ga taguwa ta fito daga dutsen to bayan ta fito daga dutsen to sai aka daɗa nuna musu wata ayar take ta haihu ta haifi wata irin ta هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ku kyale ta ta ci a ƙasar Ubangiji, ku batta ta yi kiyo kakku taɓa ta ya san halinsu ba kirki ba ne da su za su iya da'awar za su kashe ta tunda sun ga an da su ya ce ku batta ta ci daga ciyawa kuma babu ruwanku da yi mata wahala Allah ne zai ɗauki nauyinta wala ta masu bisu kada ku shafe ta da cutarwa kada ku soke ta idan kuka yi haka fa ya akhudhakum azabun qarib sai azaba ta kama ku makusanciya take nan da nan Allah zai jarrabe ku da azaba ba zai kyale ku ba in kuka taba wannan taguwa din ya ja musu kunne ashe hasada da bakin ciki da bacin rai ya ishe su sai suka ɗauki gaba ta masifa suka ɗora wannan taguwa kuma su suka ce in ya isa ya kawo musu ita to bari mu ji me ya faru فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب take sai Allah ya kawo fa'u taqibi yana gama magana fa'aqaruha kawai sai suka soke taguwar nan suka samu mashi da kibiya suka tsire ta taguwar Allah naqatullahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها الله ce wala yakhafu uqbaha suka soke ta annabin Allah dan dai su saba masa la tamassuha bi su'in fayakudakum azabun qarib a wata aya can yace naqatullahi wa suqiyaha fa aqaruha suka soke ta faqala sai annabi salihu ya ce da su tamatta'u fi diyarikum ku zauna ku rayu a cikin gidajenku salasata ayyam iya kwana uku kawai ya sauran ku kwana uku kawai daga kwana uku nan ba ku ba labarin ku zalika wa'dun ghairu makdhub Allah ce wancan kuma shine alkawari wanda yake ba abun karyatawa ba kuma ba na ƙarya bane ba ya ce azaba za ta zo muku bayan kwana uku kuma haka aka yi shine can Allah ce faddamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim Allah ya rigiddike su ya nike su ya kwantar da su a bayan ƙasa suka zama da su da ƙasa duk ɗai ka neme su aka rasa sun ƙaryata annabin Allah sun soke taguwar Allah naqatullahi ba aka ce taguwar Allah wannan yake nuna cewa duk wanda ya sa addini a gaba zai fada da shi to ya jawo kansa bala'in da ba zai kai labari ba masifa da tashin hankalin da ba zai kai labari ba kaf ku yi fada da addinin Allah kada ku yi fada da bayin Allah kada kada ku yi fada da hanyar Allah ku nemi gaskiya ku rayu akan gaskiya ku taimaki gaskiya amma wallahi ba ku isa ku faɗa da gaskiya ba kuma duk wanda ya faɗa da gaskiya shi za a kada to me ya faru malam فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز Allah ya ce falamma ja'a amruna yayin da azabar mu ta zo amruna azabar mu take ya roki Allah Allah ya karba yayin da azabar mu ta zo najjaina salihan kar ku manta can ma yace najjaina hudan nan ma yace najjaina salihan kayansa ne bayansa ne shi ya turo su aikinsa suke yi so in an zalunce su in ya saukar da azaba sai kubutar da su wannan ya zama aya a gare ka duk lokacin da masifa ta zo kana bin Allah Allah zai kubutar da kai Allah zai tsare ka bayan Allah ku kyautata wa Allah zato Allah mai taimakon ku ne inna Allah la yudhi'u ajra muslimin najjayna salihan sai muka kubutar da salihu ba shi kaɗai ba wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da rahama daga gare mu da ni'ima daga gare mu wa min khizyi yawmi izin muka kubutar da su daga azaba da wulakantar wannan rana kalmar khizi tana nufin azaba da wulakanta wa min khizi yawmi izin akwai kira'ar da aka kira'ar Abu Ja'far da Nafi'u da Kisa'i wa min khizi yawma idhin maimakon yawmi idhin daman normal yawma idhin ake cewa ko yawa to wannan a wannan kira'ar da muka karanta yawmi idhin kira'ar Nafi'u da Kisa'i da Abu Ja'far wa min khizi yawma idhin a maimakon yawmi idhin inna rabbaka huwal qawiyul aziz Allah ce lalle Ubangijinka shi ne mai ƙarfi al'azizu ma'abocin buwaya sahibul kuwaci wal galabati kenan dama abinda ake nufi da al'izzatu a larabci shine al'uwa wal galaba ƙarfi da rinjaye to lalle Ubangijinka shi ne mai ƙarfi mai kuma rinjaye mabuwayi tabaraka wa ta'ala can kuma ya ce sai muka nike su muka yi musu radaddaga muka radaddage su saboda zunubinsu kuma Allah ce wala ya kafu uqubaha baya jin tsoron abin da zai biyo baya kada ya tsammanin ko dan an yi din wani zai dau fansa ko wani abu to ko ma me ma zai biyo Allah baya jin tsoron me zai biyo baya shine wala ya kafu uqubaha ya Allah wa isa wallahi ba wanda ya isa wane mutum wane mutum to kun ji dai abin da ya faru da Salihu da mutanensa ko an yi muku da awa ta tauhidi ku bi mana kun ce sai an ba ku hujja da zai nuna gaskiya kuma aka nuna muku hujjar kuka ga aya a fili karara ku imani mana ha kafa muku doka kar ku yadda ku taba taguwar nan ba ku za ku ciyar da ita ba kayan Allah ne shi zai ciyar da ita dan taurin kai da rena annabin Allah kuka soke wannan taguwa to kun ga abin da ya biyo baya to wai me ya faru ne وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين wani zai iya tambaya wai wace azaba aka turo musu su kuma kun san wannan da Allah ya halakar da su tsawa eh adawa da tsawa aka halakar da su tsawa ka san tsawa dai ko tsawa Allah mai azaba kala-kala wasu iska wasu ruwa wasu wuta wasu a nitsar da su a cikin ƙasa wasu kuma a daka musu tsawa tsawa kurin gawa sai su halaka wa aka zalladi na zalamu sai hatu waɗanda suka yi zalunci sai tsawa ta kama su kafirai kenan Allah ne turo mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam ya ce je ka daka musu tsawa kwaya ɗaya. Jibrilu ka tura ka ce musu tsawa ɗaya kawai. Ya zo ya daka musu tsawa ɗaya gaba ɗaya suka halaka take. Wasu malaman suka ce kawai ji suka yi saman nan yadda kasan za ta tsage tsawa tau tau tau tau. Subhanallah. tsoro ya ta kashe su ko wani abu mamaki malaman tafsiri suka ce tsawon da ta zo sauka wato duk wani abu da yake ƙasa sai da ya ɗauki ƙarar shi ma ya yi ta ƙara an gane kuwa bayan ita tsawar to duk abin da ya ji tsawar shi ma tsawa yake yi tsawa kan tsawa kenan Allah ka kiyaye fa asfahu fi diyarihim jasimin suka wayi gari a cikin gidajensu jasimin suna sumammu matattu halakakku sar'a halka shine jasim ma'ana gawawaki a zube dalar gawawaki kawai sun mutu ba zubar jini ba wani abu tsawa
sai mai faru كأن لم يغنوا فيها أها.
ألا إن ثمود كفروا ربهم أها.
ألا بعدا لثمود Allah ya cika zance ya ce ka Allah bai ga fiha da muka musu wannan tsawon kai ka ce ba su taɓa zama a wannan ƙasar ba gaba ɗaya da ba suna ga daren Allah ya ba su nisan kwana da lafiya da su shekara dubu shekara kaza ba da aka danna musu wannan tsawar kai ka ce dan adam bai taɓa rayuwa a wannan wurin ba gaba ɗaya ƙasar da diddigiya ta lalace ala ku saurara ku saurara inna samuda kafaru rabbahum lalle samudu samudawa sun kafirce ubangijinsu kar ku manta can kuma cewa mai inna adam kafaru rabbahum ala bu'dan li adin qaumi hud nan kuma yace ala inna samuda kafaru rabbahum jama'a masu saurare ku saurara lalle samudawa sun kafirce wa ubangijinsu ala bu'udan li samud Allah ce ku saurara nesanta ta tabbata ga samudawa nesanta rahamar Allah nesanta jin kayin ubangiji nesanta tausayin ubangiji ya tabbata ga samudawa shi da kansa ubangiji ya ce lalle samudu sun kafirce ubangijinsu hukumanta ya ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗancan da ake karanta kisoshinsu da tarihinsu yanzu me suka yi Allah ya halakar da su kafirci saɓawa Allah me yasa mu a cikin wannan al'ummar da ake kafircin da saɓawa Allah Allah bai kifar da mu ya halakar da mu ba saboda annabi ya yi mana addu'a ya ce ya Allah duk abu da al'ummar nan ta za ta yi kada a halakar da ita kada a halakar albarkacin addu'ar annabi ne muke ce wallahi da ba da haka ba barnar da mutane suke yi barnar da al'umma suke yi a nan barnar da saba wa Allah da fito na fito da ake wa dokar Allah da tuntunin babu mu ba labarin mu amma Allah ya ce ya karba ana nan ana jira tashin hankalin sai a kiyama damuwar sai an ji an gamu da Allah tabaraka wa ta'ala so Allah Allah ya koyan uwa mu yi riko da addinin Allah mu yi riko da karantarwar Allah mu yi riko da dokar Allah kada mu yi fada da addinin Allah mu wayi gari muna daga cikin bayan Allah na kwarai da muke son Allah duk abin da Allah ya ce mu yi mu yi kokari mu aikata duk abin da ubangijinmu ya ce kar mu yi mu yi kokari mu haƙura kada mu yi amma me aka yi aka yi kafirci kafirci bai ba kafirci bai ba saba wa Allah bai ba kan kumanta Allah nan da ya yi wa waɗannan mutanen adawa da samudawa ya yi wa waɗannan mutanen abubuwan da ya musu ba yana nan yana yana nan raye yake baya mutuwa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm shine yake abin da ya ga dama yana nan yana sauraron mu ne liyanzura kaifa ta'malun dai ya ga me za mu yi to wannan a takaice a nan cikin suratul hud kissar annabi salihu kenan da mutanen su samudawa to a gurguje bari mu da tsallakawa cikin wani annabi kuma shine annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da shi da mutanensa arama me faru ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف Allah waɗaukakin sarki yake cewa hakika wannan walaƙad ɗin tana nufin tabbas hakika walaƙad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra manzanninmu ‘yan aikenmu mala'iku kenan sun zo wa da ibrahima annabinmu da bushara wace bushara busharar zai samu ɗa ishaƙa da yaƙuba fassara ta farko kenan fassara ta biyu su malamai suka ce a'a mala'ikun nan manzannin Allah sun zo wa da annabi Ibrahim bushara ne da halakar da mutanen annabi Lut muna maka albishir za mu halakar da mutanen annabi Lut to daga nan kuma kissar ta fara annabi Ibrahim kissarsa da yawa akwai kissarsa da babansa an gane ko yawa kamar yadda ya zo cikin suratul al'am akwai kissarsa da shi da mutanensa to wannan kuma yanzu zuwan mala'iku ne gare shi Allah ya turo masa mala'iku wannan rusuluna din rusuluna anan ana nufin mala'iku ne ba manzanni na mutane ba dama abin da ake nufi da rasul shine dan ake to hakika manzanninmu mala'iku sun zo wa annabinmu ibrahim bil bushra malamai sun yi saɓani to su su nawa ne mala'ikun da suka zo Abdullahi bin Abbas da Imam Ata Allah ya musu rahama da jin kai gaba ɗaya suka ce mutum mala'iku uku ne da Jibrilu da Mika'ilu da Israfilu ne da waɗannan ya ga yawanci zaka ji ana ambatar su tare Jibril Mika'il Israfil shine walaqad ja'at rusuluna Ibrahim rusuluna Jibril rusuluna Mika'il rusuluna Israfil waɗannan ukun su Allah ya aika wa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wasu malaman suka ce a'a ai sun fi uku sun kai mala'ika tara su su tara wasu ma suka ce su su goma sha biyu ne wasu suka ce akwai jibril da kuma mutum tara a tare da shi mutum bakwai a tare da shi wasu suka ce mutum mala'ika sha ɗaya ne to yaya suka zo sun zo ne a sifan yara ƙanana matasa masu hasken fuska kyawawa haka suka zo ba wai da kamar mala'ika suka zo ba ya kawai annabi ibrahim sai ga matasa masu kyawun halitta ba kuma irin yan garinsa ba ga sunan sun zo sun gaishe shi suna ba shi labari amma a matsayinsa na annabi za ku ji abubuwan da suka faru suna zuwa sai suka ce salama salama suna zuwa wajen annabi ibrahim suka ce assalamu alaikum allahu akbar ka ji hatta mala'iku ma sallama suke wannan sallamar da suka hana ka sai dai ka rinka cewa excuse kan raba ka da zancen mala'ika sun hada ka da wani excuse sallamu salama ita ce daidai sunan aljanna ka koya ‘ya'yanka sallama ka koya matanka sallama kai ma ka saba da sallama ko mutuwa ka ce mutumin nan mai yawan sallama ko ba na mutumin nan mai yawan gaisuwa yan aljanna warai kuwa warai kuwa kalu salama annabi ibrahim shi kuma sai ce shi ma sai mai da musallama kala salam sai ce wa alaikumus salam kasan shi qur'ani yana zuwa da takaita zance wani lokacin bai kun ya ce kala wa alaikum salam sai ce kala salam tunda daman ka sani assalamu alaikum sai a ce me wa alaikum salam wannan sai yake nuna cewa ashe an ma sallama wajibi ne kame da wannan sallama din Allahu akbar to sun mai sallama ya kuma amsa sallama yana ganin ikon Allah to sai ce ku zazzauna suka zauna ya ba su masauki da wurin zama sosai ya zaunar da su kamar dai malamai tafsiri suka ce yadda ake wato yadda mai karamci yake karrama baki haka annabi ibrahim ya karrama waɗannan baki nasa fama labitha an ja'a bi ijlin haniz suna zama bai ɗan wani lokaci ba sai maza maza ya shiga gida ya ce wa matarsa maza maza maza a samo dabba a yanka aka yanka dabba sai ya zo da ɗan maraƙi ɗan bujimi ijil ɗan maraƙi gasashe hanis mahnus kenan irin gashin ma lafiyayyen gashi gashin dutse ka san shi nama shi nama gashin gashi kala kala ne bari bari mu dan bari ba ku wata fa'ida anan wato nama kala kala ne masana nama suka ce dafaffen nama ya fi amfani ga ya mace dafaffen nama sai mata namiji kuma sai gashi ma'ana gashashen nama na namiji ne ma'ana akwai wani sirri da ba daga bakina za ku ji shi ba akan gashashen nama amma ka je gaba ka tambaya ina baka shawara yadda a rayuwarka duk yadda za a yi ya zama kana da wata hanya da ake gasa maka nama a gidanka ka ga kashin miyan nan da kake kawa da su je su afka maka shi a cikin miya ya sha ruwa ya wani ne a ɗauko shi yadda yake fresh a gasa maka shi inda hali a barbaɗa masa wani abu da zai ƙara masa ya ƙara masa ɗanɗano to shi yasa ka ga qur'ani da yazo sai ya magana akan gasasshen nama bi ijlin hanif ina to gashin ma kala kala ne gashin gawayi gashi ne amma da yar matsala saboda toka da kura da waye waye sauransu akwai wasu duwatsu da masu yankan farce suke wasa almakashinsu da shi irin masu kyalkyalin nan sumul-sumul nan to akwai manyansu inda aka san nama su ake zuwa a nemo a kogi a cikin yashi a tara su da yawa wannan kudi ne amma mu nan ba mu san amfanin su ba idan an same su sai a zuba musu gawayi a ƙasa an an hura wuta gawayi yayi ja sai a dora wannan duwatsun su ma suna absorbing wannan wutan ne zukar wuta suke zafin sai sun buga wayin ma zafi sai su yi zafi to sai ka ɗora nama a kai kuma ba datti ba kura ba komai ka ga yadda naman nan zai rinka wani yanayi to wallahi ko kaza ce aka gasa ta akan wannan duwatsun ina gaya maka ɗanɗanonta na daban ne yawwa saboda za ta haɗa jikinta shi ma naman zai haɗa jikinsa ba ruwanka da asaran maginka da barkwananka wai ya tafi wani wuri a shi shi dutsen baya ya da ya karbi komai dan shi a wadace yake sumul yake yawa to in Allah ya taimake ka wata ranka samu wannan duwatsun ka dan jera ka dan gasa wani abu ka sha mamaki to a yan bi ijilin hanis wato dan marakin da aka masa gashi gashin dutse Allah ka ba mu nama mu ci mu Allah ka ba mu dama mu ci gashashen nama kuma ya fi lafiya kuma shi ne ke tattare da dukkan ingredients na nama ɗin saboda kayansa yana jikinsa amma wancan wanda ka sa shi a tukunya ruwa ya zo ya ɗebi na ɗiba ita ma kuɓewar ta kwashi na kwasa ko ba gaba ne an je an sa masa wani fitinannen kafa zabo wanda shi ma matsala ne to gashashen nama alheri ne jama'a annabi ibrahim kenan ya je ɗauko wannan sai gashi ya kawo musu nama shine yazo a cikin suratul zariyat wa jaa bi ijlin samim yawa fa qarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun zan za mu shigo na yaran ma kai kalalu mu mana daidai wurin kurin za mu tafi bari mu kammala nan gurin yanzu nan kun ji yazo daga sheshen dan maran iko to ya kyau kenan wannan yana nuna ashe yana da kyau idan mutum ya yi bako ya girmama bakon shi ko ba ka bane amma ka zo ka yi bako ka ajiye shi ya gaji a lafiya kalau kuna nan dai kalau ko alhamdulillah to yaushe za ka tafi daga zuwa kuma ko ruwa baka kawo masa ba baka kawo masa ruwa ba baka ba shi wurin hutu baka ce mai gaban daki ko yana matsa ba wataƙila yana jin yunwa ka san wasu za su zo bakunta ma haka suke yi mutum ya ƙi cin abinci yana tsammanin yaje inda yaje za a ba shi wani abu ko wannan illa ce a kwarai da gaske in ka da mugu wala bai kawo ma komai ba jakar ka ma in ka shiga ban daki jakar ka ma zai caji ya ce ko ka kawo mai wani abu ko ba kawo mai ba to ana so a girmama bako shi yasa manzo Allah ke cewa sallallahu wanda da imani da Allah a cikin ku da ranar karshe ya girmama bakonsa to kuma dama annabi yana bin a shari'a annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم hanifa malamai suka ce kuma mafi rinjayen dukiyar annabi ibrahim shanu ne mutum ne makiyayi shanu shi sa abin da yake da shi ya ɗauko ya bayar da awaki ne da shi da su ne bayar to bai da awakin sai shanu yake da shi so ya shiga gida ya ɗauko ɗan maraƙi lafiyayye ya yanka kaga ashe in kana da su garke garke kamata ka ɗauko amma mu yanzu ruwar mu wallahi kaza ɗaya ma wani ba zai iya wannan kaza ɗaya ba zai iya yankawa bakon sau ba zai iya ba kuma yana da gidan kaji ba zai iya yi ba sam saboda rowa ta fita hankali malam me faru ne kam فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ya kawo dan maraki a gashe ya ajiye musu ga su mutane ne a idansa mutane amma sai ga ba sa cin abincin za mu zo mu ji yadda zai faru nan gaba sai ya gaba sa ce falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi yayin da ya ga hannayensu baya kaiwa ga wannan nama sun rike hannayensu ba sa ci kai nakirahum sai ya musanta sha'aninsu ya musanta sha'aninsu mana ya musanta ce waɗannan fa ina jin ba mutane bane to ai annabi ne ya ce wannan ba mamaki Allah ne ya aiko su sako suka zo da wata sifa wa aujasa minhum khifa kawai sai fara jin tsoron su sai tsoro ya kama shi Allahu akbar annabin Allah mala tsoro sai ya tsorita aujasa din nan abin da ake nufi da aujasa a larabci admara ma'ana sai ya koye tsoron su a cikin zukatan a zuciyarsa amma bai bayyana musu suka gane ba misali to amma su ma sun fahimci wani abu ya ji tsoro a cikin zuciya ce ya za a yi baki su zo kun yi tafiya mai nisa alamu daga nesa kuke an ɗauko abinci an kawo muku mafificin abinci kuma kuki ci hai to in ba ku ci abincin gidana ba to me kuka zo yi masu malamai suka ce suka ji tsoron to ko wani abu ne ya faru ba da alheri suka zo ba wataƙila da sharri suka zo shi sa tsoro ya kama shi yana yin wannan a matsayinsu na mala'iku ‘yan aiken Allah wallahi malam sai suka fahimta kalula ta kaf suka ce kakka tsorita kakka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut mu an aiko mu ne zuwa ga mutanen annabi lut malamai suka ce wannan yana nuna ashe sun yi zamani guda kenan da ibrahim da me da lut haka damu mu zuwa wajen mutanen annabi lut aka turo mu kar ka tsorita kada ka damu to kaga wannan zai dan bashi me zai bashi nutsuwa za ka iya koma can cikin surar hujurat mu ji me ya faru mu dan alakanta shi ya kuri yana da alaka da da wurin hal ataka hadisu dayfi ibrahim al mukramin da kai zariyat kai wai hujurat zariyat ba hujurat ba ina ne farkon to mu je malam
هل أتاك ku ji kawai sakon da zai ta faɗa هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين wannan bakin kenan waɗannan waɗannan waɗannan mala'ikun din wannan rusulu na Ibrahim din su ne nan kuma Allah ce daifu Ibrahim sai kuma Allah ce al-mukramina masu karamci manya to bari mu ji me ya faru إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ka ji ko قال سلام قوم منكرون kaji don Allah ka Allahu akbar malam Qur'ani yana daɗi malam ka duba alaka malam duba ku duba ban sani ba ku lura da ayoyin ku can inda ya faɗa yace yace yayin da suka zo sai suka yi mai sallama ko ba haka bane ba suka yi mai sallama shi ma sai an sallamar kuma nan ba haka aka faɗa amma sai can aka ba mu haske qala salamun qaumun munkarun yace wa alaikum salam qaumun munkarun waɗannan mutane da ba mu san ku ba kaga a nan cikin suratu hud bai faɗi wannan kalmar ba amma a cikin suratu zariyat sai ya ce mutanen nan ba mu gane ku ba qaumun munkarun na'am فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ka gani sai anan sai ya ce faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin sai ya maza maza ya tafi wajen iyalinsa ko sai ya zo da ɗan maraƙi mai nama mai ƙiba ƙosashe nan kuma da ya zo sai mai fama labisa an ja'a bi ijlin hanin a can gurin ba a gaya mana gashi yadda yake ba amma nan an kace mana gasashe to sai ce mai فقربه إليهم قال ألا تأكلون sai ya matso musu da naman qarrabahu ilayhim ku duba malam da kansa to nan malamai suke cewa mai gida idan yayi baki yana daga cikin karamci duk matsayinka duk girman ka bakin ka ka musu hidima da kanka kada ka kira yaran ka kace kai ku zo ku zuba musu abinci a'a za su ji daɗi su ga alhaji da kanka yau za ka yi mana hidima ce ai ku baki na ne dole in girmama ku ai hidima wa bako addini ne ai lada ake samu da kanka kai ta ɗiba musu ruwa kana ba su da kanka kai ta ɗiba musu abinci kana ba su idan sun gama ka tattare kwanukan da kanka ka kai gefe yara su kai cikin gida to kaga haka annabin Allah yi in ya ga dama ba zai iya kiro wani daga cikin mutanen su ya ce ku ba su naman ba amma da kansa yi fa qarrabahu ilaihim ala la taakulun ya gama su ci ba sai ta ba za ku ci ba to sai suka ce me فأوجس منهم خيفة to shi ne tsorata da ba su ci ba sai ya tsorata قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم Allahu akbar kaga can a ce walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra hakika manzannin mu mala'iku sun zo wa annabi ibrahima da bushara duk labarin da muka yi a nan gurin da kissan da muka faɗa ba a faɗi me suka kawo masa bisharan ba amma can cikin suratul zariyat sai aka ce gashi ashe zuwa suka yi sun kawo masa bishara ne daga bashi bishara sai su wuce wajen mutanen annabi lut sun zo da abu biyu ne da alheri da kuma kishi alherin to a nan gurin bishara shine sai suka yi masa bishara da ɗa saboda ya daɗe bai samu haihuwa ba ya tsufa ya zama dattijo suka ce to muna shaida maka za ka samu ɗa kwarai da gaske to kaga an faɗi me wannan bushira ɗin cikin suratu hud kenan an fassara ta a cikin zariyat to mu je malam فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ka gani ko to a nan sai aka nuna man sai ga matarsa ta zo matar tasa da ta zo ita kanta da ta ji bisharar sai abu ya bata mamaki ce wannan ai tsoho ne ajuzun aqim tsoho ne aqimi ne baya haihuwa ba zai iya haihuwa ba yanzu wannan kamar a ce yayi expire lokacin sa ya kure wato tana ganin wani abu is impossible ba zai yiwu ba magana ku yi bishara ku ce za a samu haihuwa ba zai yiwu ba to me suka ce قالوا كذلك قال ربك suka ce to haka ubangijinki ya faɗa ke kina ganin ba zai ba, to Allah haka ya faɗa ubangijinki haka ya faɗa na'am إنه هو الحكيم Kwarai kuwa, kwarai العليم kuwa, kwarai kuwa.
قال فما خطبكم أيها المرسلون to kawai shi nan kuma sai sai annabi ibrahim a nan gwamnati sai ce to wai ku me ya kawo ku me kuke so ne kam ni fama khatbukum qala fama khatbukum ayyuhal mursalun ya ku waɗannan yan aike da aka aiko ku me kuke so me kuke nema ne na'am
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين kaji abin da ya kawo su suka ce an turo mu ne zuwa ga mutane mujrimai yan ta'adda mabarnata bari mu ji لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين na'am na'am فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين Allahu akbar فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين na'am وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين Allahu akbar daga nan gurin sai ya shiga wata kissa kuma ta Musa ita kuma ba ita muke yi ba can kuma ya tsallaka ya shiga kissa na buludu ne yanda za a halakar da su so ba na so mu shiga wannan kissan dan kar mu tashi daga kan annabi Ibrahim din ba mu kammala ba yanzu anan idan za ku iya tunawa a cikin nan gurin an ce sun zo da bushara wato sun kawo masa bushara zai samu dako an faɗi waye dan ba faɗa ba ko to koma cikin suratul hud din daidai inda muka tsaya ka dora mana mai Allah ya ce وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب Allahu akbar Allahu akbar alqur'ani kenan mala barin da dame da ku can kun san matar ta fito sai take cewa "Ah, ba wannan ya ajuzun aqim toho ne aqimi ba in an ce aqimi wanda baya haihuwa ko ba ka bane ba to sai nan gurin sai Allah ya ce wamra'atu qa'ima wannan matar sunanta saratu ba a faɗi sunanta ba a can to amma nan eh, malamai suka ce sunanta saratu mata annabi ibrahim saratu ita ce wannan kissa din saratu bintu harana eh eh, bintu haran ware kuwa ita yar gidan baffan annabi ibrahim ne auren dangi ne yar gidan baffansa ne to tana tsaye qa'imatun qa'imatun tana tsaye a bayan labule min wara'i satr haka malamai suka ce tana dan tsaye haka a bayan su tana jin maganganun da suke faɗa saboda mijinta ya tsorata to kuma dole ta dan kewayo ta ga me za a yi wa mijinta ko ba haka bane ka san mata tana dan tsaye a gefe haka wasu malaman suka ce ka'imatun takhdumu rusul tana tsaye ne tana ta yi musu me hijima ita take in annabi ibrahim ya- in ta dauko sai ta ba annabi ibrahim sai ya kai musu to haka ake so matarka idan kai baki ya zama da kai da ita za ku yi ta- ta dafa kai kuma ka dauka ka kai ta miƙo ka dauka ka kai ta wanke ka dauka ka kai ko ba ka bane ba yawwa ibrahim yana tare da da su kayan kaji ba irin matan mu ba yanzu yanzu aljihunka suke so Allah kuwa in tana son ka kafin ka aure ta za ta yi ma duk abin da za ta yi maka na yaudara ya masoyi na ya wanda nake son sa kamar sa shi a kwalbar coca cola kaji kaji wai saboda wai tsabar soyayya wai za ku shiga wai kwalbar coca cola wai ku biyo wai kaji ba kai in raina hankali wallahi tallahi ya wanda ba na bacci in- in ban tino ka ba sai ta zo gidan kuma wata ran ta tukuikuya maka a ta afka maka ba Hawa. matan yanzu galibin su in ka bayar ana son ka in akwai haka kaga haka kana bayarwa hidima in babu kullum babu babu tana zuwa caji a jihunka daga ba komai ce kai wannan shirme ne kurin auren larura wallahi kuwa so dan hidiman ma ba lalle bane ka samu dudu kai kanka dame da kira kaji Allah ya so to kaga dai mata annabi ibrahim tana tsaye tana masa hidima kai mu dai mana koma mu sha iska an matar tana tsaye qa'imatun ka duba wani ikon Allah fa dhahikat fa dhahikat take sai naƙuda ta zo mata wasu malamai suka ce fa dhahikat sai ta zo wato ta fara zubar da jini a take a wannan lokacin wasu kuma malaman suka ce a'a dariya ce dai ta haƙiƙa wannan abdahiku din abdahikul ma'aruf kamar da imamul bagawi ya faɗa ce da yawa daga cikin malamai abin da suka faɗa kenan duk da cewa dai sun yi saɓani dangane da ma'anar fadahikat din wasu ka ce ta yi dariya saboda wannan tsoron da suke ji ya kauce da suna firgice da ta ji daɗi sai ta yi dariya ina fata ana fahimta yawwa yayin da annabi ibrahim ya kawo musu abinci kamar yadda na faɗa ɗazu ba su ci ba sai tsoro ya kama shi wasu malaman suka ce kai sai da ma ya tsammani ko da yan fashi ne da makami suka shigo mai gida ya ce ala ta kulun yaya mara ku ci ba suka ce ba ma cin abinci sai an ba mu kuɗi a wata riwaya ba ma ci sai an biya ya ce to in kawo muku abinci kuma in biya ku kuɗi ku ci ya ce to ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ku ambaci Allah ko kuma wasu suka ce mu ba ma cin abinci kyauta sai dai mu biya kaji ko ba ma ci abinci kyauta sai mu biya sai ce ah suka ce to ya kamar ya a biya ya ce ya ya biya eh lalle ba za mu ci kyauta ba sai ce to biyan shine ku ambaci Allah ku ambaci Allah a farkon cin abinci shine sannan kuma daga ƙarshe ku ce alhamdulillah to ka gani tana jin wannan sai ta yi dariya shikenan sai wani abu ya faru wanda kafin nan barin karasa mana abinda malamai suka ce akan fadahi kanta wasu malamai suka ce ta yi dariya ne da ta tuno gafalar mutanen annabi lut yanzu mutanen nan gafalallu rafkalallu har sun rafka ne sun gafala yanzu ga mala'iku nan sun zo daga nan sun tashi sai su halakar da su amma duk da haka ba su farga ba wasu malaman suka ce dariya ta yi ta ga mijinta ya tsorata sai ta fashe da dariya ta gefe ka ji mata ko? ma'ana ta ga ya tsorita sai wato ita a ganin ta jomi abin tsorita gashi nan ya tsorita shine take dariya wasu kuma suka ce dariyar da ta yi ta yi dariya ne don saboda ta ji an musu bisharar za su samu ɗa da haka shi yasa ta yi dariya wannan duk a ra'ayin wanda suka ce dariya ta hakika kenan shi yasa imam al-bagawi ya ce mafi yawan malamai sun ce dariya ce ta hakika abdullahi abbas ya ce ta yi dariya ne na ban mamaki tana wato tana mutanen da masu ma ba ta dariya a yanzu yayin da muke waya ce za mu haihu kawai sai abin ma ya ma ba ta ma dariya irin wato irin kamar mutum ya yi kayi wani abin da ma yana ganin ba zai ma yi ba kawai yana dariya ma to kenan anan za mu ce aya akwai takdim da ta'khir kenan kenan aya za ta zamanto wa mar'atuhu qa'imatun fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaquba fa dhahikat haka ya kamata ya zama kenan in a ma'ana ne da zamu faɗa matarsa tana tsaye muka yi mata bishara da samun da annabi ishaqa kuma bayan ishaqa ma akwai yaquba kawai tana jin wannan kai kawai sai ta yi dariya تشي يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بألي شيخا يا كيتونا نيكو يو يا يذا أين هيهو إلى تsohuwa ga mijina ma kuma tsoho ne ana abin da nake so ku lura ya uwana ku duba gata irin ta annabawan Allah kaɗa ma zai haifa ba ma shi yasa masa suna ba Allah ne ma ya sa masa suna shi annabi ne Allah ya masa bishara zai samu wa da ishaqa Allah ya sa masa suna to bayan ishaqa ma kuma karki dauka ke ta sarki ganin ba za a samu haifu to bayan shi ma za a samu yaquba domin wara ishaqa yaqub to shine Allah ya ce fa basharnaha bi ishaq muka yi mata bishara da ishaqa wa min wara'i ishaqa ma'ana ba da ishaq akwai yaqub an gane ko to amma anan abin da ake nufi walidul waladi yawwa baban dan ake nufi an mata bishara cewa za ta yi nisan kwana za ta ga wato ɗanɗanta an gani za ta ga ɗanɗanta min wara'i ishaqa yaqub wasu suka ce muka bata ɗa ta haifa bayan shi kuma a zuri'ar aka daɗa samun wani kuma du shine yaqub ko min ba'di ishaqa yahdusu yaqub wannan mushara sai faranta mata rai sai ta fashe da dariya shine fa dhahikat fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub to me tace akar maka Allah na ga ana ta nuna mana lokaci قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب sai ta ce a'a ya wailata an gane ko wannan kalma ne na kaman wani abu ne wani mustahil ai wannan kaman ba zai taɓa yiwuwa ba wannan kalma ne da mutum yake faɗa lokacin da ya ga abu mai ban mamaki ya ajaban asalinsa ya wailata ku ne ta ce a alidu wa ana ajuzun yanzu ni zan haihu ina tsohuwa ya shekara casa'in haka Muhammad bin Ishaq ya faɗa a lokacin shekarar ta 90 wasu ma suka ce shekara 99 ɗari ba ɗari wa haza ba'ali ga kuma miji na angona ba'al miji shaikha shi kuma tsoho ne shi ma mai shekaru a lokacin annabi ibrahim yana da shekara 120 matarsa 99 ko 90 shi kuma yana da ɗari da ashirin wasu ma cewa wasu kuma suka ce shekara ɗari daidai to amma tsakanin wannan bushara da haihuwar malamai suka ce shekara ɗaya aka samu mala'iku sun zo sun ba da wannan bushara sun tafi shekara ɗaya sai aka samu haihuwar to bari mu ji me ya faru malam قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد سمي فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها نعم وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود الله أكبر مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الله hannun ma shiga kisa na bulo din ma gaba daya sai ai hakuri saboda kurewar lokaci insha Allah wani sati mun zo sai mu kammala sai mu ji kuma annabi ludo ya fafata da mutanensa inda lokaci kuma za mu shiga kisa annabi shu'aibu da mutanensa na madayana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh